shekaru ko ta wani matsayi ko ta wani abu ya kasance muna tabbatar masa da abin da Allah ya bashi na falala sawa'un sa'an mu ne ko kuma daidai muke ko kuma mun tsara shi yana da wahala idan ya zanto sa'an mu ne yakan baka wahala idan ya zanto kuma kasa yake da mu ta fuskar shekaru abin da yake da saukin yake ne idan mutum ya fi ka shekaru wannan ba zan iya tabbatarwa da mutum falala amma ba kowa ne ke iya tabbatarwa sa'an sa falala ba ballantana kuma wanda yake kasa da shi ta fuskar shekaru amma yulqaha illa allazina sabaru amma yulqaha illa zuwa zuwa na'am
وقال عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها و- وأعظم خشية إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كل يصدرهم كلهم من واد وا- واسع.
musa wannan abin da bayan atawu kenan yake wannan magana atawu bin abi rabah yace ban taba ganin ba majalisi irin na abdullahi dan abbas domin majalisin sa majalisin fiqhu ne kuma ga kuma ana samun takawa da tsoron Allah a wajen yace idan ka je masana fiqhu suna wajen masana alqur'ani suna wajen masana waka ta larabci waɗanda su adab suka dawo da shi su ma suna nan yusaddiruhum kullahum min wadin wasi' yana shayar da su dukkaninsu daga babban wato ainihin gulbinsa ko tekun ilimin da yake da shi dan a cikin tarjama sa an nuna cewa yakan ware kowace rana abu idan rana akwai ranar da zai ware yace yau abin da ya shafi alqur'ani kawai za ta tana kai sai zanto magana ce ta tafsiri qira'at zai abin da yake da alaka da alqur'ani wata rana kuma sai ware akan hadisi wata rana sai ware akan ash'arul arab domin yada ilimi da abin nan dinsa wa qala abu wa'il وقال أبو وائل خطب- خطبنا خطبنا خطبنا ابن عباس وهو على الموسم أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله ولو سمعته ولو سمعته ولم ولو سمعته فارس والروم والترك لأسل- لأسلمت
abu wa'il ya ce abdullahi da abaza ya mana kutuba a aikin hajji a lokacin shine amirul hajji din da usman dan affan ya da a wannan shekarar faftata suratul nur sai ya bude bayani yana magana kan suratul nur faja'ala yakra wa yafassara ya karanta wani bangare na ayoyi ya tsaya ya fassara faja'altu aqulu ni ko sai na rika cewa ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mislihi tun da nake ban taba ji ba ban taba ganin maganar wani mutum ba irinsa walau sami'atu faris wa rum wa turk inda ake farisawa da rumawa da mutanen taki sun ji wannan zancen nashi la aslamar gaba ɗaya da su musulunta wato kaga a lokacin kila ah, da Allah ta akwai tasirin kafofin watsa labarai irin na yanzu da an ji ko ina tunda yanzu ana hudubar idi kowa na ji a ko ina a duniya kuma takan taimaka din wadansu suna musulunta a wadansu kasashen tunda yanzu wadansu kawai sallar tarawih da ake nuna wa a Ka'aba sallar tarawih ba ba fasar komai aka yi ba amma suke musulunta kaga akwai tasirin wannan sosai a ce dukkan wata hanya ta yada dawa idan muka samu karmi sakaci da ita, sai mu yi amfani da ita wajen yada dawa na'am والله عثمان على موسم الحج سنة 35 والله علي على البصرة فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 على 71 سنة Usman dan Affan ya ɗora shi ya zama shine kamar wali ko kuma babban jami'i mai kula da aikin haji a shekarar ta talatin da biyar sannan Aliyu kuma ya sa shi ya zanto gwamnansa a Basra falamma kutla yayin da aka ce Aliyu maba ila Hijaz sai ya dawo daga Iraki ya dawo Hijaz fa kama fi Makka ya zauna a Makka sun makara da minha ila Ta'if daga baya kuma ya fita daga Makka ya koma Ta'if da zama amma ta fi hasanata 68 ya mutu a shekara ta 68 bayan hijira an ihda wa 70 sana yana dan shekara 71 a duniya to waɗannan kaɗan kenan daga cikin sahabbai waɗanda suka shahara tafsiri wato Ali bin Abi Talib da Abdullahi bin Mas'ud da kuma Abdullahi dan Abbas sai waɗansu daga cikin tabi'ai kuma المشتهرون بالتفسير من التابعين مم.
اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وإكرمة وعطاء ابن أبي رباح أهل مكة وهو أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب بن كزيد بن أسلم وأبي الآلية ومحمد بن كعب القرظي أهل م- أهل الكوفة وهم أتباع ابن ع- م- مسعود ككثرة وألقمة والشعبي فالمترجم لحياة اثنتين اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة wato wannan suna ake kira madarisu tafsir fi ahadi sahaba kenan ko fi ahadi tabi'in makaranta ko makarantu ko tsangayoyi na tafsiri a lokacin tabi'ai tsangayar mutan makka wadda Ab- a- ɗaliban abdullahi da abbas ne mujahid da ikrima da afa ibn abi rabah sai tsangayar tafsiri a madina su kuma almajiran ubayy bin ka'ab ne kamar zaid bin aslam da abul aliya da muhammad bin ka'ab nil qurazi daga nan sai tsangayar mutan kufa wanda su kuma almajiran abdullahi dan mas'ud ne kamar su katada kamar su alkama kamar su ashabi waɗannan su ne madarasu tafsir fi ahadi sahabi ahadi tabi'in yace bari mu fassara bari mu dan yi kawo takaitaccen tarihin biyu daga cikin su sune mujahid da katada aikin مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ولد سنة 21 من الهجرة وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما روى ابن إسحاق عنه أنه قال أردت المصحف على ابن عباس ثلاث أرباط من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها وكان سفيان الثوري يقول haka naki sai mutum ya bude alqur'ani kowace aya sai mutum ya tambaya har karshe kuma ba hakan ba wai so ɗaya ba sanata arabat har so uku sauka uku kowace aya sai ya tafi abdullahi dan abbas me ya bayanin ta ko ina ta sauka ko me ya bayanin ta da haka sufyan saurayi ce me إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به wannan ita ce shaida da sufyan saurayi ya bayar wannan na cikin tabi'ai yace idan dai tafsirin qur'ani ya zama daga bakin mujahid to ya ishe ka na'am وأتمل تفسيره الشافعي والبخاري وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه م.
وقال الذهبي في آخر ترجمته أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به توفي في مكة وهو ساجدا sajidun
وهو ساجد سنة أربع أو مئة على ثلاث وث- وثمانين سنة wato imam shafi'i da imam bukhari duk sun dogara da tafsirin imam mujahid idan ya fassara aya sukan dogara da fassararsa wa kana kaseera ma yanqulu anhu fi sahih yaso da dama imam bukhari yakan turo yakan ruwaito tafsirin wata aya daga bakin mujahid a cikin sahih littafin sahih bukhari zahabi kuma ya faɗa a ƙarshen tarihin sa a cikin mizanul i'tidal fi naqd rijal yace ajma'atil ummatu ala imamati mujahid al'umma gaba ɗaya sun yi ijma'i kan cewa lallai mujahid imam ne wal ihtijaj bihi kuma ana hujja da shi a babin riwaya da aka ya mutu a shekara a maka lokacin yana cikin sujada kaga wannan yana daga cikin hus- alama na husnul khatima mutum ya mutu yana cikin wata ibada ko wata da'a wa huwa sajidun sanata 40 wa mi'a a shekara ta 104 bayan hijira an salasun wa 80 sana yana dan shekara 83 wato wadannan bayan Allah sun more sai ga mutum ya aikin kirki kuma gashi ya rade a duniya Abdullahi da Abbas dubi da abin da ya ga shekara 70 da wani abu ga nan shi mujahid shekara 80 da wani abu da manzo Allah ce khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu mafi alherin mutane kenan zan to tsawon kwanakin mutum sun yi tsawo kuma yana da aiki mai kyau na'am قتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ولد أكمح أي أعمى سنة 61 وجد في طلب العلم وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد لي وما سمعت وما سمعت أذناي شيء قط shay'an وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وآه قلبي wato wannan shine qatada ibnu da'ama as-sadusi al-basri an haife shi yana makaho a shekara ta 61 bayan hijira wajadda fi talab al-ilm ya sanya kwazo wajen neman ilimi wa kana lahu hafizatun qawiyya gashi da harda mai karfin gaske har shi da kansa yake cewa ma qultu li muhaddithin qattu a'id al-a'id li ban taba cewa wani malamin hadisi ba sai mai tamin inji inda ya faɗa sosai shikenan na rike wa ma sami'at uduna ya shay'an illa wa ahu qalbi kunnuwa na ba su taba jin wani abu ba face zuciyata ta haddace shi wa zakara al imam ahmad وذكره وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل imam ahmad bin hanbal ya ambaci mujahid ya ambaci kai katada fa atuna ba sai yawa- ya yawaita magana sai zikirhi wajen ambatansa fa ja'ala yanshuru min ilmihi wa fiqhihi wa ma'rifatihi bil ikhtilat wa tafsir ya ta kawo mutane ilimin sa da fikihun sa da yadda ya san sabanin malamai ko ijma'in su wa tafsir ya san tafsiri wa wasafahu bil hifz wal fiqh ya kuma siffanta shi da cewa mutum ne mai hadda da kuma fikihu wa qala a ƙarshe sai ce kallama tajidu man yataqaddamu dauya a samu wanda zai fi shi amma mislu fala Allah amma a ce daidai da shi to kila kila a samu wanda zai daidai da shi abinda Imam Ahmad ya faɗa kenan wa kala وقال هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه yace in dai a mutanen Basra ne ba wanda ya fi shi har da dan bai taba jin wani abu face ya haddace shi توفي في واسط سنة سبع سبع عشرة ومئة عن ست وخمسين سنة ya mutu a garin da ake kira Wasit wato a shekara ta ɗari da goma sha bakwai lokacin yana ɗan shekara wato hamsin da shida a duniya to wannan fa kaɗan ne daga ciki dan tsakurowa ya cikin sahabbai kuma cikin tabi'ai kuma ya dan tsakuro kowanne da aka ji tarihinsa da irin hidimar da yawa addini sai ka samu cewa ba ƙananan mutane bane shi yasa kaga maganar su take zama hujja cikin addini wajen gano maganar su takan taimaka wajen fahimtar maganan Allah da maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai babu mai muhimmanci shine al-muhkam wal mutashabih wannan yana ɗaya daga cikin muhimman muhimmin abin da zamu karanta a wannan littafi da haka ba sanya lura sosai da sosai akai sai ce me القرآن محكم ومتشابه يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع مم.
النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقوله ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب الحكيم alif lam ألف لام
ka kara mimin ne kai ka kara mimin ne kai وقوله كتاب لدينا لعلي حكيم مم.
ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغة أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خ- لا خير فيه وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه mumtaz wato alqur'ani a cikin sa akwai abin da ake kira muhkam akwai kuma abin da ake kira mutashabih yace yatanawwa alqur'an alkarim bi itibari alihkam wa tashabih ila thalathati anwa idan ka tashi yin izna da almuhkam da mutashabih to zaka ce alqur'ani ya kasu kashi uku ta wannan fuska annau alawwal nau'i na farko alihkam al'am kasancewar alqur'ani gaba ɗayansa a ce masa muhkam wannan shine nau'i na farko الذي وصف به القرآن واتو أتمة قواعد القرآن محكم لأصفا تاشر هكا كما يدعى الله في كتاب أحكمت آياته فتن ستة أحكمت آياته كذا آياته قبائل سكنا كوة آية تكين آية القرآن أحكمت معنى جعلت محكمة أن سنة تتزنتو محكم ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن أكرر بيشي وجن بياني daga wanda yake hakim mai hikimar kabir kuma gwani sannan ubangiji ya ce alil lamra tilka ayatul kitabil hakim wato alhakim anan gurin bi ma'ana almuhkam tilka ayatul kitabil muhkam wa qawluhu da kuma fadin Allah ta'ala wa innahu fi ummi kitab ladaina la aliyyun hakim shi ma hakim anan bi ma'ana muhkam to kaga anan tunda an ce ayoyin littafi muhkam wato gaba ɗaya littafin ya zama mai kenan muhkam haka wa innahu fi ummi kitab ladaina la aliyyun hakim ma'ana dai littafin gaba ɗayan sa muhkam كان هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه abin da ake nufi da kasancewar alkur'ani muhkam wato ana nufin al-itikan tabbataccen littafi wanda aka kyautata shi wal jauda wanda yake kayatacce shi alfazihi wajen lafazansa wa ma'anihi da ma'anoninsa gaba ɗayan alkur'ani kayataccen littafi ne gaba ɗayan ma'anoninsa kyawawa ne daga farkon sa har ƙarshe fa huwa fi ghayatil fasahati wal balaga kololuwa ne shi alkur'ani wajen fasaha da balaga akhbaruhu kulluha sidqun nafi'a gaba ɗayan labaran da alkur'ani ya kunsa labarai ne na gaskiya ba wai kawai tsaro su aka bai da wani marubuci ke zuwa ya tsara labari ya rubuta karshe kuma a yi wasan kwaikwayo da shi Mm-mm. gaske ne akwai waɗansu mutane sun faru a tarihi sun su ashabul kafi gaske ne an yi annabawa irin su annabi shaihu su annabi salihu da kuma mutanen da aka turo su zuwa gare su ba wai wasan kwaikwayo ne ko ribata ko wani misali gaba ɗayan labaransa gaske ne nafi'a ko masu amfani laisa fiha kadhibun wala tanaqub a cikin alqur'ani babu ƙarya babu tufka da warwara wala lagawun la khayra fihi kuma babu zance da zaka ce masa lagawu ya sashen zance wanda ba alheri a ciki. wa ahkamuhu kulluha adlun wa hikma gaba ɗaya hukuncin hukuncin alqur'ani hukuncin sallah ko na zakka ko hukunci na rabon gado ko hukuncin aure ko hukuncin saki duk abin da alqur'ani ya zartar hukunci ne wanda yake cike da adalci da kuma hikima laysa fiha jawrun babu zalunci a ciki wala ta'arud babu tafahumu gama tsakanin wannan hukuncin da wannan wala hukma safi sannan ba hukunci ne na mai wauta ba hukunci ne na wanda yafi kowa sani subhanahu wa ta'ala to kaga idan ka kalli wannan fuskar idan an ce al-muhkam ana nufin abin da aka kayata shi ko abin da aka kyautata shi kaga qur'ani gaba ɗayan sa ya zama mai kenan muhkam ba wani bangare da za a ce masa ba muhkam ba gaba ɗayan sa muhkam sai nau'i na biyu shi ne mai النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله مثل قوله تعالى الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا nau'i na biyu shine at-tashabuhul am siffanta alqur'ani da cewa gaba ɗayansa mutashabihi ne daga farkon sa haka Allah zai wasu fil qur'an irin tashabuh din da aka siffanta qur'ani da shi gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadith Allah shine ya saukar da mafi kyawun zance kitaban mutashabiha littafi ne mai kama da juna ko kace littafi ne mutashabihi takashirru minhu masani sannan littafi ne da ake maimaita karatunsa kaga siffa ce ta alqur'ani kasancewar sa ahsan alhadith siffa ce ta shi kasancewar sa mutashabih siffa ce kuma kasancewar sa masani da an ce mutashabih mai kama da juna masani wanda ake maimaita karatunsa takashirru minhu duludul ladina yakhshawna rabbahum fatun waɗanda suke jin tsoron ubangiji ta kashe irru za ga suna karkarwa saboda jin tsoron ubangiji sun mutallin zuluduhum qulubuhum sannan daga baya fatun nasu su su su su tausasa haka zukatan su ma su tausasa ila zikrillah zuwa ga sauraron ambaton Allah a shahid anan gurin Allah ya sanya wa alqur'ani gaba ɗayan sa mutashabih yace kitaban mutashabih kai gaba ɗayan sa kenan wa ma'ana hadha tashabuh anna alqur'ana kullahu yushbihu ba'dahu ba'da abinda ake nufi da at-tashabuh anan gurin ana nufin kama da juna gaba ɗayan alƙur'ani sashin sa yayi kama da sashi bil kamali wal jawdati wal ghayatil hamida wajen cika wajen bankaye wajen kuma manufa kyakkyawa wato manufar da kulhu wallahu ahad take son ta tabbatar duk gajartar ta ita ce manufar da suratul bakara take son ta tabbatar duk tsawonta ba su cikaro da juna ba cikin bakara zaka samu ayoyi da dama suna nuna da Allah shi kadai ne wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim qul huwallahu ahad kuma la tushriku bihi lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا احد abin da ke tsakanin su na tsawo bai sa manufar da suke kira ta banban ba kaga yusbihu ba'dahu ba sakin sa yayi kama da sakin sannan kuma yadda mutane in sun yi taron dangi ba za su iya kawo suratul baqara ba to karka ce idan ta yi tsawo ne kila in sun yi taron dangi sa iya kawo qul huwallahu ahad ko inna atayna ita duma ba za su iya kawo ba yadda mu'jiza ke cikin bakara haka wannan mu'jiza take cikin qul huwallahu ahad haka take cikin idza da'a haka take cikin inna atayna balaga take can akwai ta anan ina ba ta fahimta to kaga wannan ya nuna alqur'ani yushbihu ba'dahu ba'dan gaba ɗayan sa ya zanto mutashabihan kenan da haka Allah ya ce walau kana min inda ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira na'am النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه مم.
مثل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله وأحل الله البيع وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وأمثال ذلك كثيرة وسي نوعي na uku shine al-ihkam al-khas bi ba'dihi wa tashabuh al-khas bi ba'dihi kamar a ce wani bangare na alqur'ani ya zama muhkam wani bangare na shi kuma ya zama mutashabihi kun san nau'in farko kasancewar alqur'ani gaba ɗayan sa muhkam nau'i na biyu kasancewar sa gaba ɗayan sa mutashabih to wannan nau'in na uku a ce wani bangaren sa muhkam ne wani bangaren sa mutashabih kamar yadda Allah ya ce huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat kaga anan ayar ta kasanta ta kasa ayoyin kashi biyu akwai mukam akwai kuma mutashabih to kaga lalle mukam din da ke cikin wannan ayar da mutashabih din da ke cikin wannan ayar sun sha bamban da duk inda muka muka a wuri kamar uhkimat ayat baya daidai da muka matar hunna umar kitab sun sha bamban da dukkan mutashabih din da ke wani wuri kamar kitaban mutashabih masani baya daidai da ukharu mutashabihat ma'anar ta sha bamban domin in duk ma'anar ɗaya ce sai zanto tubga da wala a ce gaba ɗayan sa mukam kuma gaba ɗayansa mutasabe sai kuma zuwa ce a'a wani rabin muhkam ne wani rabin mutasabe kaga ya zama tuka da walwala kenan a ce dole ma'anar ce ta sha bamban dan haka in mun dauki ma'anar muhkam a can gurin gaba ɗayan qur'ani muhkam ne to wannan meye muhkam anan ana nufin abin da aka kayata shi abin da aka kyautata shi hukumat ayatu an kayata ayoyinsa wajen fasaha da balaga da azancin magana sannan idan muka dauki mutashabi muka ce gaba ɗayan qur'ani mun ne mutashabi to me muke nufi da wannan abin da muke nufi da mutashabi yishi ba'dahu ba'da sashin sa yayi kama da sashi wannan sashin yana gaskata wannan wannan sashin yana gaskata wancan akwai balaga anan gurin a can ba akwai nan manufar da ke cikin nan ita ce a cikin can gurin sakon da aka aiko annabi Musa da shi aka aiko annabi Isa da shi sakon da aka tura annabi sai ya kowanne abin da ya mutanen sa ubudillah amalakum idan kitabun mutashabi yayi kama da juna ta wannan fuska sakon iri ɗaya ne wani annabi bai zo da kishiyar abin da wani annabi ya zo da shi to amma a nan wurin kuwa kaga muhkam daban da mutashabi tunda ya ce ya zama bangaren sa muhkamat wani bangaren kuma mutashabi to sai Allah ya ce hunna ummul kitab sun muhkamatun sune ummul kitab su suka fi yawa a cikin alqur'ani wa ukhra mutashabihat sai wadansu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله عز وجل الايه me yake nufi da muka wannan sai ce wa ma'anar ihkam abin da yake nufi da ihkam a nan gurin wa ma'anar hadar ihkam an yakuna ma'anar ma'anar ayati wadihan jaliyan la kafa fi ana nufin aya ta kunshi ma'ana ta sarari wadda ba ta boyuwa kamar fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu kaga aya tana nuna halittar mutane mace da namiji sannan kuma masu bambanci da juna ta fuskar yare da kabilar su kaga wannan ma'ana ta fili take ba goye ba ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayat tana kira mutane su bauta Allah da ya halitte su kuma ya halitte waɗanda suke kafin su duniya daga farkon ta har zuwa yau Allah ne ya halitte ta kaga wannan ma'ana ta fili take kamar kuma farrimat alaikum al-maytatu wa damu wa lahmal khinzir wa ma ahalla ghayra Allah bih aya tana ba da labarin an haramta mushe an haramta jini an haramta naman alade da duk abin da aka kukururuwar kiran sunan wani ba Allah ba kai kaga wannan ma ma'anar ta afili take wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ma'anar ita ma afili take to duk waɗannan ana kiransu da suna muhkamat me yake nufi da muhkamat anan wadihatu dilalati wal ma'ana wanda ma'anar ta take fili abinda suke nuna wai ke fili to a cikin alqur'ani akwai ayat da an karanta ta sai ka ji ma'anar ta afili take to wannan suna ake kira muhkamat kuma cikin rahmar Allah cikin rahmar ubangiji hunna ummul kitab irin wannan ayoyin su suka fi yawa to sai wa ukharu sai waɗansu ayoyin daban kuma a cikin alqur'ani din mutashabihat su ma'anar su tana da rikici anan muhkam ya zama kishi yasa ne mutashabih dai idan ya zanto muhkam ana nufin abin da yake ma'anarsa a fili mutashabih sai zanto abin da yake ma'anarsa a boye ba a fili ba to shine zai buga misali da shi wa ma'ana hadha tashabuh wa ma'ana hadha tashabuh an yakuna ma'na al-ayati mushtabihan khafiyan بحيث يتوهم منه بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك مثال أما التشابه كما دا أكي نفي أنا شيني معنى آية إذا أنتم مشتبها ما يليك تسوى خفية وانا يكي أبوي بيفتو دي لبا بحيث يتوهم منه الواهم sai da mai karancin fahimta cikin mutane zai iya fahimtar ma la yaliku billah abin da bai dace ba game da Allah au kitabihi ko game da littafinsa aw rasulihi ko game da manzansa wa yafhamu minhu al-alim ar-rasikh fil ilmi amma malami tabbatacce cikin ilimi shi kuma sai ya fahimci khilafa zalika kishar abin da wancan ya fahimta wato ayoyi mutashabihat wato ayoyi muhkamat kowa ya san ma'anar su da manyan malamai al-khawas da kuma ɗaliban ilimi kowa ya san ma'anar ayoyin amma ayoyi mutashabihai kuwa ba kowa ne ya san ma'anar su ba sai malamai da suke da zurfi cikin ilimi mai karancin ilimi to shi ba zai gane ma'anar su ba da haka anan gurin ko dai tashi fassara yayi kuskure ko kuma ya nemi wanda zai fassara masa cikin arrasu ko da fil ilmi na'am zai buga misali misaluhu fi ma yata'allaqu billahi ta'ala an yatawahhama wahimun min qawlihi ta'ala بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأجل المخلوقين.
yace kamar ka dauki fadan Allah ta'ala bal yadahu mabsutani ayar na nuna Allah na da hannaye guda biyu sai wani ya zo fassara sai yace ayar tana nuna anna lillahi yadaini mumasilatain li aidil makhluqin Allah yana da hannaye guda biyu yadda sauran halittu suke da hannaye guda biyu ma'ana ya kamanta hannun Allah da hannun halittu kuma ya ce ayar haka take nufi tun da shi ba ruwan shi da aka ce yadu bai san wani yadu ba in ba yadun irin wanda yake da shi ba ya kamata duk wanda aka tabbatar wa yadu to ya zanto irin nashi dan shi kadai ne yadu shi a wurinsa tun da Allah ce yana da Allah ya ce yana da guda biyu to irin nashi kenan shi to kaga wannan aya ce mutatabi hakkin da wannan fuskar gashi karancin fahimta ya sa ya jingina wa Allah abin da bai dace ba sai misalin jingina wa littafin Allah abin da bai dace ba wa misaluhu fima yata'allaqu bi kitabillahi ta'ala ay yatawahhama wahimun tanaqud al-qur'ani wa takdhiba ba'dihi ba'dan ay hina yaqul ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا
wannan abin da yake da alaka da littafin Allah kenan wanda yake ayoyi ne za su iya zama mutashabihai ma'anarsu a boye take ba a wurin kowane ɗalibin ilimi ba idan ka dauki faɗin Allah ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik cewa duk abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne abin da ya same ka kishiyar haka kuma shi kuma daga kanka ne wannan haka wannan aya ta ce wata aya ta ce wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik idan wani abu kyakkyawa ya same su sai su ce wannan daga Allah ne idan wani abu mummuna ya same su sai su ce a'a wannan kai ka dawo mana shi kai annabi sai Allah ce kul kullum min indillah ka ce da su a'a kowanne daga wajen Allah ne kyakkyawan da mummuna ba wanda annabi jawo mutane kowa daga wajen Allah kowanne daga wajen Allah ne fa mali haula alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha me yasa waɗannan mutane ba sa fahimtar zance ubangiji da kansa ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik anan kuma da kansa ya ce kul kullun min indillah to a zahiri wanda ke da karancin fahimta sai ce to wannan ayar ta ci karo da wacce to wannan tashabu ne a cikin wannan ayar rikitarwa to wanda yake abinda wanda yake mai son zuciya ke da sai ce to kaga qur'ani yana tufka da wawala nan ya faɗa abu can ya warware shi mai karancin ilimi kuma sai ce to shi dai gaskiya abin ya rikitar da to amma ran ka ko da ilimi su kuma sai su yi bayani kenan to wannan dangane da abin da yake da alaka da littafin Allah kenan amma abin da yake da alaka da manzon Allah fa ومثاله فيما يتعلق duk برسول za a الله warware waɗancan gaba ɗaya za- za za mu yi bayani yadda za- ina jan a gaba ma zai bayani na'am ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه to misalin da yake da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma ya zama mutasabih mai rikita suwa fadin Allah ta'ala da ce fa in kunta fi shakkin bimma anzalna ilaik in har ka kasance kana shakkar abin da aka saukar maka fas'al allazina yaqra'una kitaba min qablik tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin ka wato yahudu ko nasara laqad ja'aka al-haqqu min rabbik hakika gaskiya ta zama ka daga wajen ubangiji ba za ka kunanna min al-mumtarin kar ka kasance cikin masu shakka to wani ya karanta wannan aya sai ya fahimci cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana shakkan fi ma unzila ilayhi manzo Allah kenan yana shakkar abin da aka saukar masa dan wannan aya tana da tabi da wani mutum ya fahimci haka karkashin ta wanda hakikanin gaskiya ba haka bane ba na'am موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه مم.
إن موقف الراسخين في العلم من من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله مم.
وفي الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للسعي في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون yawa matsayar waɗanda suke tabbatattu cikin ilimi idan sun samu aya mutashabiha mai rikitarwa ta fuskar ma'ana wa mawqifu za'ighina minhu da kuma matsayar halakakku su ma in sun samu aya mutashabiha menene matsayar waɗancan meye matsayar waɗancan malai ce bayyanahu Allah ta'ala Allah ya bayyana matsayar dukkan mutanen biyu fa qala fi za'ighina sai ya faɗa dangane da halakakku cewa ya suke fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wili wato waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata fa yattabi'una ma tashabaha minhu sukan bi duk abin da ya rikita na ayoyin alqur'ani sai su fassara shi da ma'anar da ba ita ake nufi ba ibtiga alfitna kawai dan dai su fitini mutane su kautar da mutane da kan tafarkin shirya wa ibtiga tawili kuma dan dai suna neman kawai su kautar da hakikanin ma'anar ko kuma suna kokarin fassara shi alhali ilimin su bai kai su san shi ba wanda da ya kamata su nuna rashin sanin su wato kaga nan ita ce matsaya ta halakakku idan sun samu aya mata shabiha me suke yi sai su yi kokarin fassara ta ba tare da ilimi ba dan halakar da mutane a nan nake so in ce mun gani ya nuna mana cewa abin da ake kira mata shabiha shine me mai rikitarwa mai rikitarwa saboda ma'anarsa tana boye abin da ake kira muhakam kuma shine me a wanda ma'anarsa take fili a sarari to wata ma'anar da malamai suke bayarwa wadda za ta kara taimaka mana wajen fahimtar wannan ayar al-muhkam shine abin da ma'ana ɗaya kawai ke ɗauka baya ɗaukan sama da ma'ana ɗaya al-mutashabih wanda yake ɗaukan ma'ana biyu zuwa abin da ya sama amma ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ina fata an fahimta ya iya ɗaukan ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ko ka ce ɗaya daidai ɗaya kuskure domin da kishi da daidai da kuskure kishiyoyin juna ne ko mai kyau da mara kyau kishiyoyin juna ne to amma a ilmance me in ce bambancin ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ɗaya daidai ɗaya kuskure akwai bambanci domin duk lokacin da nace ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau idan an ba mai kyau ɗin kaga ana kan shirya idan an bi mara kyau ɗin fa ba an bi bata kenan amma lokacin da nace ɗaya daidai ɗaya kuskure ma'ana idan an bi daidai ɗin ana da lada biyu idan an bi kuskure ɗin ana da me lada ɗaya bambanci kenan to ta iya yiwa wani lokacin za a ga aya ta ɗauki ma'ana guda biyu ɗaya ma'ana kyakkyawa ɗaya mummuna ka ku shakka babu magana ce tsakanin shirya da bata ko ya zanto ɗaya ɗaya ɗaya kuskure kaga anan ba magana ce tsakanin shirya da bata ba a magana ce tsakanin lada biyu da lada ɗaya idan mustahidi ne wannan to me bambanci tsakanin in fassara muhkam cewa shine abin da ke ma'anarsa a fili ko in ce abin da ma'ana ɗaya kawai ke ɗauka mutashabi kuma shine abin da yake bai rikitaswa ko in ce abin da yake daukan ma'ana biyu zuwa abin da ya sama wata mai kyau wata mara kyau me bambanci hakikanin gaskiya bambanci dai idan nace mai rikitar zuwa me yasa rikitar da ya dauki ma'ana ɗaya zai rikitar da ya dauki biyu sai rikitar dan zan zo da sauti ake nufi kaga ya rikitar din kenan ko ma'ana ta koyi dan da ɗaya dauka ai ta fito fili to amma wannan ma'ana ɗaya kawai dauka to tunda ko ya dauki ma'ana ɗaya ai za ta fito fili kenan tunda ba za ta ta kudu da wata wadda ba ita ba ina fata mun fahimta to wannan fassarar ta biyu za ta taimaka sosai domin fa amman da zai fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha min wadanda a cikin zukatan su akwai karkata sai su rinka bin mutashabihi ma'ana sai su rinka bin dukkan aya da take dauke da ma'ana biyu sama da, zuwa sama abin da ya sama ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau sai su rinka bin irin wannan ayar su fassara ta da wata ma'ana kyakkyawa ko mummuna mummuna dan me ibtiga alfitnati dan su fitin mutane su kawtar da mutane daga tafarkin shari'a wa ibtiga tawilihi kuma dan kokarin fassara suna san haka za su fassara ina fata an fahimta kaga yanzu misali ya dawo ba su tsani lafazin yad zai iya yiwa hannu hannu ko na waye amma tunda aka ce ya dawo aka yi idafansa zuwa ga Allah to lalle ya kamata dama ya ta bamban da hannun zaidu kenan tunda zatin Allah ya ta bamban da zatin zaid ya kamata kuma hannun Allah ya ta bamban da hannun zaid ba za su yi kama da juna ba amma idan aka yi talakin yadu kawai aka ce yadu kaga zaka gaskato akan yadi yaduka yadu zaidun yadu muhammad yadu ibrahim yadu ayyin ayyi ahad minan nas to kasance tana daukan ma'anar yardin ko yaya sai ya amfani da ita ya ba ta yardin da bata dace ba a wurin yace wannan ya dahu din yana nufin hannaye daidai da irin nawa ina ba ta fahimta kaga ne ya dauki aya mutashabiha ya fassara ta da ma'ana mai kyau ko mara kyau mara kyau saboda mai ibtiga alfitna ko bisa ga tawili haka da yazo ya dauki wannan ayoyin kul kullum min indillah wannan kuma ma sa kamar hasanin min Allah ma sa kamar sayyatin ta min nafsik wato ya zana hasana din da ke can ita ce anan sayya din da ke can ita ce anan to tun da an tabbatar wa dan adam hasana daga gare shi ne mummuna hasana daga Allah ne mummuna daga wajen wannan sa anan kuma an ce daga daga wajen Allah kawai sai ce to ai tun kada wala kenan kaga nan dai ya zama ibtiga alfitna kenan ittaba ma tasaba min ibtiga alfitna ina fata an fahimta to saboda haka dai masu son su halakar da mutane matsayinsu idan sun samu mutashabi to sukan kokarin fassara shi da ma'anar da take mara kyau aya za ta dauki ma'ana guda biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau sai su fassara ta da mara kyau din dan su fitar mutane ka'ida suke haka kafirai suke yi haka yan bid'a suke yi kafirai waɗanda su ba su dama da musulunci ba yan bid'a kuma sun yarda da musulunci min haisul jumla a jumla ta haka cikin rububi su ma musulmi ne amma kuma an tashi waɗansu ababen da dama da musulunci za su yi inkarin su dan gina bid'a su to su ma sai su rinka bin ayoyi da suke mutashabihai sai su rika kafa hujja da su wajen bid'a ha misali na taba jin wani dan bid'a yace ai akwai maulidi a cikin addinin musulunci nace ai na ka faɗa sai yace Allah yace kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu haka za su faɗa dai za su faɗa a falalan Allah idan yayi muku falala da rahama to ku farin ciki to ba ku wata falala da Allah yayi wa duniya sama da aiko manzon Allah to da haka sai ai farin ciki da wannan falalar to kafa hujja da wannan ayar kaga ai wani abu ne na daban domin yanzu idan ka kafa hujja da wannan ayar mafi karancin abin da ka faɗa shi ne tun daga karnin sahabbai hatta bai hatta bai tabi na ba wanda ya aiki da ayar sai da aka zo kanka dole ka yi ta ko sun yi aiki da ita ko ba ka yi aiki da ita ba in ka ce sun yi aiki da ita to amma ba hanyar da ka ba suka yi aiki da ita ba dan su ba su yi maulidi ba idan ko ka ce haka aya take nufi amma kuma to to kenan ka nuna haka take nufi su ba su yi aiki da ita ba kenan kaga wannan tufka da wala ne ba zai yiwu ba a takaice sai mutum ya fake da aya wanda ta iya daukan ma'anar ko da ihtimal ba'id ne ya fassara ta da wannan dasan zuciyarsa to shine matsayar azzaiqina kenan wato sukan bi abin da yake فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله sai su rinka bin ayoyi mutashabihai dan su yi kokarin suka game da littafin Allah wa fitnatan nasi anhu ko fitnan mutane game da tafarkin Allah wa ta'wilahu da kokarin fassara alqur'ani li ghairi ma arada Allah ba ta hanyar da Allah ya nufa ta ba an gane ko wannan shine matsayar su fayadilluna wa yudilluna sai su fata kuma su fatar da sauran mutane to yadda su azzaiqun suke amma amma arrasikun fil ilm fa وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما jamil jidda arrasikun fil ilmi sukan yi imani da duk abin da zai daga wajen ubangiji dan sun yarda gaskiya ne sun san kuma babu sabani babu tanakubi tunda Allah ya ce walau kana min inda ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan kaseera da haka da abin da ya zanto mushtabihan mai rikitaswa radduhu ila al-muhkam sai su mayar da shi zuwa ga abin da baya rikitaswa da li yakuna jami'u muhkama wannan kaida ce mai kyau duk inda kaga wata aya mutashabiha ta rikitar da kai to kamar yadda ita zaka samu wata aya muhkama da za ta fassara maka ma'anarta duk inda aya ta rikitar da kai wato za ta dauki ma'ana guda biyu ɗayan mai kyau ɗaya mara kyau to za ka samu wata aya ta bayyana maka ga ma'anar da ake nufi wadda muka kama duk inda ka samu aya guda biyu sun nuna ma zantuka guda biyu ɗaya daidai ɗaya kuskure to za ka samu aya da za ta warware maka tafi a ga wanda ake nufi bari ba ku dan gajeren misali fadin Allah ta'ala khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim cikin suratul bakara khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم واو din da ke cikin wa ala sam'ihim da wawu din da ke cikin wa ala absarihim gishawa dai dai ta kokwa idan muka ce dai dai ta kaga ko ce ta zama wawu al-asaf ke qatama Allahu ala qulubihim Allah ya sanya murfi akan zukatan kafirai wa ala sam'ihim kuma ya sanya akan jinsu wa ala absarihim kuma ya sanya akan wato ganin su kenan a nan gurin kaga wawan farko wawul asaf ce wawan ta biyu kuma an yi maganganu guda biyu ko ta zanto wawul asafi ko ta zanto wawul istinafi idan mun dauka wawul asaf ce sai ya zanto al khatmu jarin ala al qulubi wal asma wal absar idan mun ce wawul istinafi ce sai ya zanto al khatmu kasirun ala al qulubi wa al asma' الأبصار خارجة عن عن الختم dan yace wa ala absarihim gishawatun sai zanto gishawatun din shine mubtada muakhar wa ala absarihim khabarun muqaddam kenan wato sai zanto su absar gishawa ce da su ba al-khatm ba da al-qulub da al-asma sun suke da me al-khatm kenan to wannan wawun din in ka dauke ta wawul atafi ya zanto al-khatm jarin ala al-qulubi wal asma'i wal absar idan ka ce wawul istinaf ce ya zanto a al-khatm kafir أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه سكمته وجعل على بصره غشاوة ومن يأتيه من بعد الله أفلا تذكرون tun da ce waje ala wannan wawan da ita kuma ta mece ta tafi ce ko ta al-istinaf kawai da wani ta al-istinaf sai mu dauke ta sai mu fasar ta bakara da ita in mutum ta yake ta to anan an yi mana mai an warware mana shi yasa dukkan wani mutashabihi da zaka samu cikin alqur'ani to zaka samu hukumin da zai warware maka to amma dan bid'a idan yazo ba zai ne nemo wancan muhkam din ne warware masa shi ba sai ya dauki mutum tabi din ya fassara dan ya dace da son zuciyarsa shine fa wannan ladina fi qulubihim zai kun fahimta bi wannan ma tashabaha minhu ibtiga al-fitna wa ibtiga ta'wil to ire iren su a cikin alqur'ani suna da dama dan haka ka'ida ne idan suka zama ma ja'a mustabihan da abin da zanto mutashabihi radduhu ila al-muhkam sai su dauki shi su kai shi kan muhkam li yakuna al-jami'u muhkaman dan dukkan sai zanto muhkam din da juna kaga wancan aya ta suratul bakara da ka hada ta da cikin suratul jaziya dukkan su zo ne muhkam amma ka dauki ta bakara ita kadai ta zama to mutashabiha amma kana hada da wancan shi ta zama muhkam dan ma'ana sai ta fito fili sai ka gane cewa alwawu kai wawu da istinaf ce babu yadda za ta zama wawu al-asas saboda can kanara ta istinaf ce to nan ma ya zama ya kamata ta zama ta istinaf kenan kawai da wahid sai Allah ce za a ce mai littafin yace wa ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقة حقيقية حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
mumtaz misalin da ya kawo na bal ya dahu wasu tsani da ce ubangiji ta'ala yana da hannaye guda biyu a hakika yana da hannaye guda biyu amma a bisa ga yadda ya dace da buwayarsa da girmansa la tu ma salali aidul makhluqin ba sa kamance ce da hannayen bayi ko halittu kama anna lahu zatan la tumathilu zawatil makhluqin irin yadda yake da zatin da bai kamance ce da zatin halittu ba لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير معنى إذن ولا زوا تمكا بل يداه مبسوطتان وأن لله يد كيدي لله يدان كيدي كو كيدي زيد كو كيدي أي فلان من الناس سكتي لله يد وأن الناس لما أما مثل يديك أو مثل يدي أو مثل يدي أي أحد من الناس وأن لا أسلم به domin Allah madaukakin sarki komai nashi bai kama da na kowa ba dan ya ce laisa ka mislihi yanzu ayar laisa ka mislihi shay'un ta warware abin da kake da awar waccan ayar ta nuna na kamance ce ne kai ka ce Allah ya kama da bayi tunda ya ce bale da to bayi ma suna da hannu yana da hannu sun yi kama da juna da ka dauko laisa ka mislihi shay'un ta rushe wannan kamance ce ne da ya da'awa yana da hannu amma kuma bai kama da na kowa ba dan laisa ka mislihi shay'un huwa samir basir haka an rasu kone suke faɗa wa yaquluna fil misal ath-thani ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل لكن الحسنة سببها التقبل من الله تعالى على عباده أما السيئة فسببها فعل الأبد كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإضافة السيئة إلى الأبد من, من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانتكاك الجهة
الرأس gona da lamin sassai asalin hasana da sayya hasana da shine kyakkyawan aiki sayya mummuna kilta kuma bi takdirin Allah azza jalla dukkanin su sukan faru ne yayin da Allah ya kaddara su lakin hasanata sai dai kyakkyawan aiki sababu har tafabbus babban sababin zan su shine falala da Allah ya so yawa bawa ya arzuta shi ya bashi gamdakatar har ya aikata amma sayyi'a amma mummunan aiki kuwa fa sababu ha fi'l al-ard babban sababin da ya jawo shine aikin dan adam kamar yadda Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima katabat aydikum fa idafatu sayyi'ati lil abdi ace a jingina wa bawa mummunan aiki a ce fa min nasuka min idafati shay'i ila sababihi wannan yana cikin babin jingina abu zuwa ga sababinsa la min idafatihi ila muqaddirihi baya cikin jingina abu zuwa ga wanda ya kaddara shi wa amma idafatu alhasanati wa sayyi'ati ila Allah ta'ala amma ayar dayar da aka jingina sayyi'a da kuma hasana aka ce duk daga Allah ne aka ce kullu kullu min indillah fa min babi idafati shay'i ila muqaddirihi to wannan yana cikin babin jingina abu zuwa ga wanda ya kaddara shi wa bihadha yazulu ma yuhimu al-ikhtilaf bayna al-ayatayn to da wannan ne dukkan wani abin da yake haifar da sabani tsakanin ayoyin zai kau linfikakil jiha domin wannan ayar inda kai daban wata kuma ayar inda kai daban abinda ma nake so yake a nan gurin farin Allah ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik sayyi'a da hasana dukkanin su Allah ne ya kaddara su to amma kuma Allah cikin kaddara abu kowane abu da ya kaddara ya sa masa ne sababi kowane abu ya sa masa sababi da ya kaddara hasana sai ya sa sababinta shi ne falallarsa ke sa bawa ya iya yi da ya kaddara sayi'a sai ya nuna sababinta shi ne wato fandarewar bawa ke sa ya je mata kaga kaddarawar daga Allah ne amma sababin daga bawa sayi'a kenan hasana kuma kaddarawar daga Allah ne amma sababinta ko menene halalar ubangiji ne ina ga wannan ya fito fili da aka lokacin da yake kullum min indillah me ya kalla kaddarawar amma lokacin da yace ma asabaka min hasabatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wannan ne aka kalla sababin idan an kalli sababi abin da za a faɗa da bai idan an kalli kaddarawa abin da za a faɗa da bai da haka wacce ayat ta ce kullu min indillah tana nufin kaddarawa wannan ayat ta ce ma asabaka min hasabatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wannan bi itibari as-sabab sababi aka kalla to kaga babu cin karo da juna tsakanin ayoyin kenan to wannan shine aikin ar-rasikhuna bil ilmi duk lokacin da suka samu ayoyin da kila a zahiri sun ci karo da juna to sai su yi bayanin a zahiri sun zama tasabi'ai masu rikitarwa da an yi bayanin sai ka sun zama muhukamai gaba da yansu tun da ka dauki kaddarawa sai ka ji aikar ja'ala Allah li kulli shay'in qadara to wannan shine zaka hada da kul kullun min indillahi kenan amma idan ka dauki sababi da ina ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer idan ka dauki falalan Allah da yake wa bawa ya aikata aiki na gari qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairun ma yajma'un an gane ko kaga wannan falalan Allah kenan Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatuhu wannan duk falalan Allah kenan da ikhtiyarin sa da zabin sa subhanahu wa ta'ala da ka dauko ayoyi mu kamar sai su warware maka ayoyi wato ainihin mutasabbih na'am sai misali da ya kawo na karshe wanda ya tafi manzo Allah kul abin nan kul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini zai warware shi da wancan ayar kenan wa yaquluna ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك, في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله
wato abin da suke faɗa game da misali na biyu fa yan kunta fi shakkin min ma anzalna ilayka fa sal ladina karawun kitaba min qabl tasja'a ai manzo Allah ba shakka yayi ba cikin abin da aka saukar masa bal huwa alamun nas bi ya fi dukkan mutane sanin abin da aka saukar masa din balantana ya je ya tambaye wani wa qawam yaqinan ya fi dukkan mutane yaqini kama qala ta'ala fi nafsi sura kamar da Allah faɗa a wata su a cikin surar kanta kul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini yace ya ko mutane ka ce musu ya ko mutane in kuna shakka game da addini na fa na abudu alladhina ta'buduna min dunillah to ni ba zan bauta abinda kuke bauta ba me wannan yake nufi al ma'ana abinda aya take nufi in kuntum fi shakkin minhu in kuna shakkar abinda aka saukar min fa ana ala yaqin minhu ni fa ina da yaqini ba na shakka wa li hadha dan haka ne ma la abudu alladhina ta'buduna min dunillah ba zan bauta abinda kuke bautawa ba bal akfuru bihim wa abudu allah zan kafircewa abinda kuke bautawa ne in bauta Allah shi kadai wannan yana baya shakka kenan ma'ana inda yana shaka ku da sai ce in kuntum fi shakkin min dini fa ana shakkin ma'akum in kuna shakka to ni ma shakka nike to kaga sai yi su cikin abin da take bauta a kira amma tun da ce ba zan bi abin da kuke bauta ba ya nuna baya da shakka in ku kuna shakka to ni fa ba zan ba abin da kuke bi ma'ana dan ni ba da shakka game da abin da aka turo ni a ce ayar ba ta nuna annabi na yi shakka an gane ko sai ce wala yalzamu ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا كلا فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا على من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه ألا ترى قول قوله تعالى ولا يصدنك ولا يصدنك ولا يصدنك عن, عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك والغرب من توجيه النهي من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنجيد بما وقع منهم والتحذير من مناهجهم وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم yace faɗin Allah cewa fa in kunta fi shakkin min ma anzalna ilayka in ka kasance kana shakka game da abin da aka saukar maka wallahi la zamu min qawli wannan baya nuna cewa an ya kona shakku ja'izan Allah rasul baya nuna cewa ya iya yawa ma manzon Allah ya shakka din aw waqi'a minhu ko kuma ya faru gare shi ya yi shakka tun cewa in ka kasance mai shakka to wannan baya nuna ya riga ya yi shakka ba ina fata an fahimta don baka lura da fadin Allah ta'ala kul in kana lirrahmani waladun fa ana walal abidin ka ce da su in har Allah yana da to ni ne farkon wanda zai bauta dan shin wannan na nuna Allah na da dan ai farlantawa ne in har yana da kaza to kaza in har za ka yi shakka ai bai riga yayi shakkar ba kamar in kana lirrahmani waladun ai lam yakul lirrahmani waladun dun ina fata an fahimta kamar mutum ne ya roki wani littafi a hannunka ka ce ka zo ka karba duk ranar da kaga jaki yayi kaho abinda kake nufi korewa ba za ka bashi ba dan jaki ba zai taba yin kaho ba ina ba za fahimta ka zo ka karba don ranar da kaga tulu da gashi aka gaba da za a yi gashi ya fito a jikin tulu tunda ba halitta ne da ke yin gashi ba ina ba mu fahimta wannan mubalaga ne wajen kore abu an gane ko kamar yadda laraba suke cewa ne har sai ranar da hankaka ya zama fari in ka ga farin hankaka kan to ka zo ka ga bai da ya samu farin hankaka gaba ɗayansa fari da baki ne kullum a jikinsa ولا يلزم من قوله إن ك- فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول أو واقعا منه ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله shin kawo wannan ayar sai nuna cewa Allah na da dadin aw hasilan ko zai faru gare shi haka kalla fa za lam yakun hasilan wala ja'izan ala Allah ba da yadda za'i a ce ubangiji ta'ala yana da da qala ta'ala wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ata ar-rahmani abda wala ladaw min qawlihi fala takunanna min al-mumtarin haka da Allah ya ce karka kasance cikin masu shakka wannan baya nuna an yakuna al-imtira'u waqi'an min ar-rasul wa manzo Allah zai iya waye shakka din li'anna nahya an shay'i domin hana abu kad yuwajjahu ila man lam yaqa minhu wannan lokacin ana fuskantar da shi zuwa ga wanda bai riga ma ya aikata ba ce karkai kaza ba wai dan sai yayi bane za a ce karkai ala tara qawluhu ta'ala shin baka lura da fadin Allah ta'ala wala yasuddunaka an ayati llahi ba'da iz unzilat ilayk wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikeen da Allah ya ce da manzo Allah kada wato ya kautar da kai ga barin ayoyin Allah kar su kautar da kai ga barin ayoyin Allah su kafirai bayan an riga an saukar maka su kai kira zuwa ga tafarkin ubangiji kar ka kasance cikin mushrikai ومن المعلوم abin da sanan ne cewa annahum lam yasuddu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ayati Allah kafirai ba su kautar da manzo Allah daga barin ayoyin Allah ba wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqamin shirku ko manzo Allah bai taba yin shirka ba dan haka wala takun da mushrikin ba ta nufin cewa dan yayi ne aka ce karkai to haka in kun tafi shirkin mai manzo Allah ba ta nufin cewa yayi shakkan ne dan haka aka ce kai ana cewa inda zai yi kai to kai kaza to kada bai riga yayi ba wal gharad min tawjihin nahyi ila man lam yaqa ila man la yaqa minhu wato manufar da take sa a fuskantar da hani zuwa ga wanda bai riga ma ya aikata ba amma a ce karka yi at-tandidu bima waqa'a minhum min wa tahdhir min minhaji wato ana san a ja hankalinsa ne dan karya auka cikin abin da suka auka kuma ana san a ja hankalin shi ne dangane da bin tsarin su amma ba wai dan zai iya yiwa yi ba wa bi hada yazo da istiba da wannan ne dukan wani rikici zai kawo wajen fassaran aya wa zannu ma la yaliku bi rasul da kuma dukan wani zato na azatawa manzon Allah abinda bai dace da shi ba duk zai kawo idan mutum ya fahimci ayar a wannan tsarin da aka yi sharhin ta ina fata an fahimta to a takaice dai ina ganin saboda mun dauki lokaci muna abin da sai mu dan dakata haka um dan mu dan yi break ko da na minti goma ne wanda zai dan motsa jiki ga wanda kafarsa ta dan kage ga wanda zai jaddada alwala duk dai sai kuma mu dawo daga baya sai mu daura insha Allah assalamu alaikum ma'ana ka iya sanin wani abu dai amma ba su san komai game da shi ba kaga wani san ma'anar sifofin amma ba mu san hakikanin su ba da kuma faɗin Allah ta'ala la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir ganne ba sa iya riskar ubangiji suna iya ganin shi amma gani na kokof ganne ba sa iya wa Allah ganin kokof shine kaga kaga abu ta kowane bangaren shi an gane ko kamar mutum ganin da muke a wannan kofin ai gani ne na kokof ka kalli kowane sashi na shi to amma ko da ganin da muke wajo nan mu ba na kwakwab bane ba tunda kakan ganni ne abin da ya bayyana gare ka abin da tufafi ya rufe baka iya gani to ballantana kuma ganin Allah ya yi a ce dan adam ya ganshi gaba ɗayan sa to wannan shine Allah ya kore anan wajen la tudriku al absar amma wajen wujuhun yawma idan nadira ila rabbiha nadira wannan mujarradun ruqya ko mujarradun nazar wannan mutum dan adam na iya ganin Allah ran tashin kiyama in yana cikin mummune wa huwa al-latif al-khabir shi Allah shine al-latif mai tasasawa sana al-khabir gwani cikin al'amuransa wanda ke haka lokacin da aka tambaye Imam Malik dangane da fadin Allah ta'ala ar-Rahman ala al-arsh istawa me yake nufi da istiwa sai manzon Allah yake cewa sai Imam Malik yake cewa al-istiwa ghairu majhul ba wanda zai ce ya jahilci ma'anan al-istiwa wato daidaituwa amma wal kayf ghairu maqul sai dai siffar yadda Allah ya daidaita din wannan ba wanda zai iya hankaltar sa Allah ne bai kansa wal imanu bihi wajib yadda da abin kuma ya zama wajibi wasu su'alu anhu bid'a ko mutum ya ta kai kawo wajen a bayyana min kaifa stawa to wannan bid'a ne وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه إذن وانا النوع إنه متشابه واتو التشابه الحقيقي to kada ma mutum yana ya tsaya kokarin sanin sai ya san hakikanin sa dan Allah yake banta da sanin sa wannan kashi na farko kenan sai kashi na biyu
النوع الثاني نسبي وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا daga nan sai na biyu shine at-tashabuh an-nisbi idan an ce at-tashabuh an-nisbi wanda zai zama mutashabih ne a wurin wasu banda wasu wa huwa ma yakunu mustabihan ala ba'd an-nas duna ba'd abinda zai zama ya rikitar da wani amma bai rikitar da wani ba fa yakunu ma'luman lirrasikhina fil ilmi su ar-rasikhuna fil ilmi sun san shi wajen ilimin su duna gairihim banda wanda ba su ba wa hadha an-naw'u yus'alu an istikshafi duk mutashabih din da yake wasu sun sani wasu ba su sani ba ka'idarsa shine ya kamata ka nemi ilimi ka san shi ka nemi bayanin sa li imkanil wusul ilayhi tunda ya iya yiwa a fahimce shi idh la yujad fil qur'ani shay'un la yatabayyanu ma'anahu li ahad min an-nas domin a kakaftan alqur'ani babu wani abin da za a ce ma'anarsa ba ta bayyana ga kowa sai dai wani ya san shi wani bai san shi ba tunda Allah ce haza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin kuma yace wa nazzalna alayka kitaba tibyanan likulli shay kuma yace fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana kuma ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum anzalna ilaykum nuran mubina da wannan dalili ne akan cewa qur'ani abin da yake ya kunsa lalle an san shi sai dai shin kowa da kowa ne ya san shi a akwai abin da kowa da kowa ya san shi akwai abin da arrasu kuna fil ilmi ne kadai suka san shi wato dai abin da malai yake so ya ce a nan gurin haqa'iq na siffofin Allah wannan shine abin da ake kira at-tashabul haqiqi ta yadda ko da mun san ma'anar sifar amma ba mu san ta yaya Allah siffanta da ita ba to kaga anan zai iya zantowa mutashabih min jiha muhkam min jiha ukra muhkam kasancewar mun san ma'anar kalmomin amma mutashabih kasancewar mun san kaifiya ne yadda Allah sifantar su ba ina ba ta fahimta to amma kashi na biyu wanda shine at-tashabuh nisbi wato ya zama mutashabih game da wadansu wadansu ko bai zama mutashabih ba to shine kuma yake kokarin kafa hujja akai na cewa duk abin da ke cikin alqur'ani kowa san shi tunda Allah ya bayyana lin nas bayanan likulli shay ya za a ce ga wani abu a cikin alqur'ani wani bai san shi ba وأمثلة هذا النوع وأمثلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى ليس كمثله شيء حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه منه انتفاء الصفات عن الله تعالى وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة جميل ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.
مثال إلى النوع سنة ديوة. daga cikin sako fadin Allah ta'ala laysa ka mislihi shay wannan aya ta cewa laysa ka mislihi shay haythu ishtabaha ala ahli ta'til ta rikitar da ahli ta'til wannan kira da ahli ahli ta'til sune mu'tazila da su da jahaniya wato at-ta'til anan ana ma'anarsa shine nafyu sifati dan su suna korewa Allah sifofi sun yadda da sunaye amma ba su yadda da sifa ba ma'ana sun yadda Allah sunan shi ne as-sami'u amma idan ka ce halillahu ta'ala yasma za su ce a'a la yasma ina ba da fahimta albasiru lakin halin lahu ta'ala yubsir da sai ala yubsir da haka asami'u kawai suna ne amma bai kunshi wata sifa ba to suna ahlul ta'til asalu Allah subhanahu wa ta'ala an sifati wato sun korewa Allah sifofinsa to wannan aya ta ta, ta rikitar da su fa fahimu minhu abinda suka fahimta a wannan ayar intifa'a sifati tunda Allah ce laysa ka mislihi shay to shikenan ba ya da sifa kenan ba abin da ya kama da shi ma'ana ba ya da sifa haka suka fahimta wa huwa tamir basir wadda'u anna thubutaha yastalzimu al-mumathala suka ce in ka tabbatar da wannan ayar to shikenan ka kamanta Allah da sifofi kenan in dai ka tabbatar Allah yana da sifa to ka kamanta shi da halittu wa aradu an al-ayat al-kathirati dallati ala thubuti sifati lahu suka kawar da kai suka kyale ayoyi masu tarin yawa da suka nuna Allah yana da sifa wa anna ithbata asl al-ma'na la yastalzimu al-mumathala kuma tabbatar da ma'ana baya nuna kamanceceniya kawai dan na ce wani yana da mota ba na nufin motarsa irin ta sarki ce ko irin ta gwamnati don wanda ya fahimci haka to ya fahimci ba daidai ba dan na ce wani na da rauni ba na nufin raunin sa ya zama irin na sarki ko irin na hakimi kowa da irin naki rauni ko ba haka ba a ce tabbatar da abu baya nuna kamance ne wannan abun da wani sabamme sai dai an tabbatar masa shi to kuma nashin daban na wancan daban da haka tabbatar wa Allah wata sifa baya nuna kamance ne da Allah da halittunsa su wato mu'tazila gani suke in mun ce yana ji to mun kamanta shi da mai ji irin dan adam mun kamanta shi da dan adam sun da adam ma na ji in mun ce yana gani to mun kamanta shi da wato ainihin mai dan adam tunda dan adam ma yana gani to a madadin haka mu tsarkake shi daga kamancecina dan adam sai mu ce baya ji baya gani tunda dan adam yana ji yana gani to amma sun manta da cewa in suka dauki wannan kaida ta su to kuma za su kore Allah din kenan dan za a zo a ce ai dan adam alhayyu ne tunda Allah ya ce yukhrijul hayya minal mayyit yukhrijul mayyita to dole su tabbatar Allah Allah ta'ala al wahyu wala ghayr hayy idan sun tabbatar masa sifa ta alhaya to sun kamanta shi da dan adam in kuma suka ce gairu hayy to kaga sai sun kore Allah din gaba din kenan da haka waɗanda suka yi mubalagar cikin su sai ya kasance kawai kore Allah suka yi amma ganin suke tanzihi ne kawai tsarkake Allah ne sai laysa bi kharij laysa fil kharij wala fil dakhil wala ma al alam wala munfasilan ala al alam wa kaza wa kaza baya sama baya kasa baya ciki baya waje kaga mutum ya kore shi kenan ya kore Allah ne ba tare da ya farga ba to wannan kenan wa minha yana daga cikin ayoyin da suke za su shiga wannan babi fadin Allah ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan kaga wannan ma mutashabiha ce ga wadansu dan ma'anarta za ta boye ga wadansu haythu ishtabaha ala al-wa'idiyya wannan ya rikitar da al-wa'idiyya wa'idiyya dai sune da mu'tazila din abinda ake kira al-wa'idiyya su dukkan ayoyi da suka yi maganar wanda ya laifi kaza zai shiga wuta sai suka yi amfani da su dukkan wani aya ko hadisi da yake sanya da yake zai ja hankali game da sa'alar rahama sai suka kawar da kai ga wannan su dai abinda suka dauka kawai in dai mutum ya yi zunubi to ya zama wajibi Allah ya kai kyauta wato suka wajabtawa Allah dole ya wa mutum hukuma in dai mutum ya zunubi to kawai wuta zai tafi ba ka kallon bangaren rahama san fi kallon bangaren mai azaba dan haka dukkan ayoyi da nusus waɗanda suke sun yi maganar azaba to su sun dauke su sun shafi mu ne sun shafi kafiri azaban nan za a shiga cikin wuta kuma har abada ba za a fito ba to su ne alwa'idiyya li'annahum تمسكوا بنصوص الوعيد وأعرضوا عن نصوص الوعد wato sun yi riko da nassoshi da suke magana narkon azaba amma sun kyale nassoshi da suke maganar yiwuwar gafartawa mutum yiwuwar yi masa rahama to shi yasa ake kiransu alwa'idiyya fa fahimu minhu anna qatala almu'mina amdan sai suka fahimci duk wanda ya kashe mu'mini da ganganci finnar ka mukalladun finnar kawai zai dawo ma wuta wa taradu zalika fi jami'i ashabil kaba'ir suka ce to kuma tunda kisan kai kabira ce to haka dukan wanda ya sha giya tunda shi ma kabira ce shi ma zai dawo ma wuta wanda ya zana shi ma tunda da ya kabira ce min alkaba'ir zai dawo ma wuta wanda ya sata shi ma tunda kabira ce minal kaba'ir zai dawo a wuta wanda ya giba da annabimanci shi ma zai mukhalladun fil nari kaga wanda ai an dauki abubuwa da zafi sosai sosai duk wannan sun dauka ne ba akan wannan kawai tunda wannan take da nasi wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wannan kusa ka babu wa'id ne narkon azaba ne to duk inda aka ambaci wa'id akwai yiwuwar a gafarta wa mutum tunda Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to amma su sai su kallon wannan wa yaghfiru ma duna zalika din sai tunda dai mutum ya yi laifin sai an yi to kuma tunda kisan kai kaba'ira ce kuma an ce za a dawo wuta to kowane laifi ma wanda ba a yi maganan wutan ba in dai shi ma kaba'ira ne to za a dawo wutan haka mu wutar da suka tafi an fahimta ko to waɗanda suka fi su barna su ne khawarij dan su khawarij sai suka dauka ma idan kai zanubin kawai mutum ya kafirta ya kafirta a nan duniya to tunda ya kafirta a nan duniya kaga ba maganan auren sa ba maganan cin gadon sa ko shi ya ci to a lahira ko mukalladun finnar to amma su mu'tazila suka ce a bai kafirta ba amma kuma ba mumuni bane wato yana manzila bayan almanzila ta ne kenan suka ce dai idan muka ce kafiri ne to mun zafafa to amma kuma ba mumuni bane mutum da yayi kaba yayi kaba'ira ba mumuni bane ba to kaga dai natijar dai ta karshe idan an je dai sun yarda cewa zai dawo a cikin wuta kila mu'tazilawa gatan da suka wa mai kaba'ira shine da suka ce ba kafiri bane wato kaga dai ba za a yi masa kisasi ba za a kashe shi ba kenan haka sannan kuma idan ya mutu a iya cin gadansa kenan kawai dan amfanuwar da zai da fatawar mu'tazilawa kenan amma fa alahira ba zai fa amfana da komai da fatawar su mutum da sun ce zai dawo cikin wuta to duk waɗannan kurakurai ne ko shakka babu dan ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace wa man yakatu mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adla wa zaman azima aya ce mushtabiha aya da muka ma da zaka fassara maka ita wa yadhkuru ma dun zalika liman yasha sannan bayanin da malamai suke suka ce wa man yakatu mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha in zuziya bi zalika in har za a yi masa sakamako to shine a sashi a cikin wuta ya dawama to amma tunda Allah ya riga ya gabatar wa yaghfiru ma dun ka kaga ba za a yi masa wannan sakamakon na dawama din ba zai iya wa shiga wuta amma ba zai dawama ba wato fa jazaohu kenan in zuziya in har an masa sakamako da haka wa ghadiba Allahu alaihi wa lanahu wa adalahu azaban azima ko kuma ya zanto al-khulud dan ana nufin al-muqtas tawil wato zama mai tsawo fa jazaohu jahannamu khalidan fiha ba ana nufin har abada ba tunda Allah yana kawo khalidin fiha sai kuma yace abada da a ce al-khulud na nuna al-abad da ba ta an kawo abadan a karshe ba a ce khulud la yadullu ala at-ta'bid wa innama yadullu ala al-baqa muddatan tawila yana nuna dadewar abu amma dai ba wai har abada dindindin ba haka ahlus sunna suke fasara ayar wa minha qawluhu ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في ما في كتاب السماء ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير حيث اشتبه على الجبرية على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وأن فعل العبد نوعان اختيار اختياري وغير اختياري wato waɗannan su kuma irin bid'a su daban suna ake kira aljabariya su aljabariya abinda suke gani idan mutum ya sha giya baya da wani laifi Allah ne ya ga dama ya sha giya haka ba za a yi masa wata uguwa ba kuma idan mutum ya je ya zana ko ya kisan kai me laifin sa shi dan idan ka tambaye sai sai Allah ta alamta alam anna Allah ya lawa ma fi samai al'am cikin baka san ba cewa ubangiji ta ala ya san da abin da ke faruwa a sama da kuma kasa ina zalika fi kitabin kuma da abin da ke faruwa dan yana rubuce a cikin lauhul mahfuz ne fa me laifin ka dan kai abin da an rubuta a lauhul mahfuz da ma za ka yi inna zalika ala Allah yasir to kaga sunan istabaha ala jabariya wannan aya ta rikitar da jabariya fa fahimu minhu anna al-abda majburan ala amalihi karkashin wannan aya sai suka fahimci cewa dan adam fa duk abin da ya tilasta shi akai ba zabin sa bane wadda'u annahu laysa lahu iradatun wala qudratun alayhi suka ce dan adam ba da irada ba da kudura akan aikinsa sai abinda Allah ya kaddara masa wa a'radu an al-ayati dallati ala anna lil-abdi iradatan wa qudra duk wata aya da sunan dan adam yana da kudura yana da irada sai suka kawar da kai gabarinta wa anna fi'l al-abd naw'ani kuma dukkan wani dalili wani dalili da ya nuna cewa dan adam fa aikin sa iri biyu ne akwai ikhtiyari akwai gairu ikhtiyari duk sai suka kyale su sun dauka dukkan wani abin da dan adam zai bayar da zabi akai to cewa dan adam bayar da zabi kuma wanda ai ya saba shari'a ya saba hankali ina fata an fahimta tunda Allah ya ce inna hadaina hu sabila imma shakiran wa imma kafura wato kuma ya ce wa hadaina hu najdaini kaga dan adam yana da kowa ta ikhtiyar kenan sannan dan adam yana da kowa ta irada Allah ya ba shi irada akwai ababen da suke faruwa sun fi karfin shi babu da iya amma akwai ababen da zaɓin sa ne duk wanda ya ba da zaɓin sa za a yi masa hukuma da shi wanda ya ba da zaɓin sa ba to ba za a yi masa hukuma ba Allah ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim kaga wannan aya sai ta nuna hunaka kufrun ikhtiyari wa hunaka kufrun mukrahun alaihi sahibuhu فالذي كفر بسبب انه اكره على الكفر فالله تعالى la yuhasibuhu ala zalik tunda ta illa man ukriha sai wanda aka tilasta kaga yana ba zaɓin sa bane ba amma walakin man sharaha bil kufri sadran wanda ko da zaɓin sa yadda da kafirci kaga wannan fa alaihim ghadabun min Allah to kaga shari'a ta nuna akwai zaɓi na dan adam akwai kuma abin da zai faru ba bisa ga zaɓin sa ba duk abin da tilasta shi akai ba zaɓin sa ba to kaga ba za a yi masa hukuma akai ba amma abin da duk yadda zaɓin sa to wannan hukuma na nan tana jiran sa sannan a hankalta dan adam ya san akwai zaɓi akwai tilas dukkan wanda ya hau bishiya dan ya tsinko danta ya hau har karshe to kaga bisa ga zabin sa ne ba wata takala sannan kuma in ya sauko bisa ga zabin sa ne ya bi amma daga sai idan rece ya kare ya fado wannan zabin sa ne ko kuma kaga akwai zabi akwai abin da ba zabi ba inda za a yi ka cewa dan jabariya to tunda haka ne saki hannunka ka fado haka Allah ya kaddara ba zai yi ba dole zai bi zabin sa ba zai ce ya ce dan adam ai ba ya da wani tasiri ba to kaga ko da an kafa hujja da wancan ayar sai ka ce a'a cewa alam ta alam anna Allah ya lahu ma fi samai wal ardi wannan nan dan adam duk abin da ya Allah ne ya ga dama sai ka ce sai ka kafa masa hujja da inna adaina ko sabila imma shakiran wa imma kafura da kuma su wa adaina hun najdain sannan kuma wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya sa muku ji da gani da hankali da komai dan ku lura ku dauki izna to dan me mutum zai kwacewa kansa ji da gani kawai sai da abin da ya Allah ne ya kaddara kaga ba zai yi ba والراسخون في العلم الراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يت... إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.
yace tabbatattu cikin ilimi wanda suke da hankali da tunani sun san yadda za su fassara waɗannan ayoyi masu rikitaswa zuwa ga ma'anar da za ta dace da sauran ayoyi فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه gaba ɗayan Qur'ani sai zama muhkam dan mutashabih din dake cikin sa san dora shi akan sikela muhkam ya fassara masa kaga ya zama muhkam kenan gaba ɗaya na'am
الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال في تحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولو كان كل ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخر متشابهات امتحانا للعبد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من من من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك من الأخبار والاستكبار عن الأحكام ولهذا تجد كثيرا من المحرفين من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة
Kwale ce hikima dangane da nau'antuwar alkur'ani zuwa ga muhakam da mutashabih inda a ce qur'ani gaba ɗayansa ya zama muhakam to da hikimar da ke cikin a jarrabe mutane da sai a rasa take domin idan abu ya zanto ga wani abu na fili ga wani abu a boye to sai a jarrabe ka a ga yadda zaka mu'amalance su tasdiqan wa amalan li zuhuri ma'ana dan mutum ya gaskata abin da ya fito wanda bai sani din ba Allah kalli ya gaskata shi cewa wahayin Allah ne kafin ya san ma'anarsa wa amalan da zuhuri ma'anahu abinda kuma ma'anarsa ta fito fili ya yi aiki da shi wa adam al majali da tahrifi ta yadda babu yadda mutum ya canja ma'anarsa wa tamassuki bil mutashabih ibtigha al fitna wa ibtigha tawili wato jarrabar da ke cikin a ga waɗansu sun yi riko da mutashabih dan neman fitinan mutane da duk ba za ta bayyana ba haka kuma da alqur'ani gaba daya zanto mutashabihan la fata kaunuhu bayanan wa hudan linnas da kenan an rasa kasantuwarsa ya zanto bayani ga dukkan mutane wala ma amkana al'amalu bihi da ba ya yiwa ma a yi aiki da shi wa bina wal aqida ta salimata alaihi ko a gina aqida ta gari akai amma Allah cikin hikimarsa sai ya sanya wani bangare na ayoyin su zanto muku kamat yurjau ilaihin da inda tashabuh idan an samu rikici sai a koma kansu wa ukaru mutashabihat waɗansu kuma ubangiji ya sa su zanto mutashabihat masu rikitaswa imtihanan lil ibad dan a jarrabu bayi li yatabayyana sadiqul imani mimman fi qalbihi zayr da a gane wanda yake mai gaskiyar imani daga wanda yake shi kuma akwai halaka a zuciyarsa domin dukkan wanda yake mai gaskiyar imani zai gane cewa wannan daga wajen ubangiji ne ko da bai san ma'anarsa ba zai gaskata don ya tabbatar da abin da ke daga wajen Allah gaskiya ne ba yadda za a yi abin ya zanto akwai sana ko bai a cikin sa ko bata tunda qur'ani la ya'tihi batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid haka kuma law kana min inda ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan katira wa amma man fi man fi qalbihi zaygun amma duk wanda ke akwai bata a zuciyarsa fa yattakhidhu min al-mutashabihi sabilan ila tahrif al-muhkam sai ya dauki mutashabihi yayi masa fasara mummuna dan ya bata muhkam واتباع الهوى كما دنيا بسن زوجيا في التشكيك في الأخبار وجن سنيا متاني شكا قمد لابارد القرآن يقول سا والاستكبار عن الأحكام هو جي منك وجن رشن كفاه كنشه كنشه ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد ديوا ذاك ذاتك من سكا عليك أباب أكيدة والأعمال كو باب أيوكا يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة ذات دفنا كفه جانب آيوهم متشابهين ديوا ذاك سكين ينبدأ باطا توكا آية مو كما في أي كده تسيدي آية mutashabiha wanda ta iya daukar ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ko ɗaya daidai ɗaya kuskure dama su za su fassara ta ne da ma'anan mara kyau don ta dace da son zuciyarsu to sai mai kuma na gaba مهم التعارض في القرآن التعارض أن يتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداه- إحداهما مدلول الأخرى مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي لأن الأخيرة منها ناسخة للأولى قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة وإذا رأيت ما يوهم التآرب من ذلك فحاول الجمع بينهما فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه abin da ake nufi da at-ta'arud shine wannan ayar ta ci karo da wannan kamar wannan ta kore abu wannan ta tabbatar ko wannan ta gaskata wannan ta kareta kaga an samu ta'arudi kenan shine sai an ta takabbala ayatani ayoyi guda biyu su fuskanci juna ga dangada bi haythu yamna madalulu ihdahuma madalul al-ukhra ta yadda in ka dauki ma'anar wannan to ta warware ma'anar wannan مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له كما لا تتبتر da abu ɗaya ta kore shi. ɗaya ta ce halal ɗaya ta ce haram kaga an samu ne ta'aru to malamai sukan bude wannan babu su ce muhimmin ta'aru abin da ke ba da fahimtar cin karo da juna wato ba sa a kiran abin da suna cin karo sai dai a fahimtar mai fahimta ne ya zama cin karo da juna amma hakikanin gaskiya ba su ci karo da juna dan ihami shine ka fahimci abu ba yadda yake ba shi yasa yace wala yumkinu an yaka at-ta'arudu baina ayatayn babu yanda za a yi ayoyi guda biyu su ci karo da juna madaluluhuma khabari kuma dukkan su kowace labari ta kunsa ina fata an fahimta li'annahu yalzamu kauna ihdahuma kadiban dai idan har ayoyi guda biyu suka ci karo da juna kuma labari duk suka kunsa to wannan na nuna ɗaya ta zama ƙarya don labari ɗaya daga cikin bene ko a ce ya faru ko a ce bai faru wannan aya ta zo ta ce an yi waɗansu mutane sunan su adawa an yi waɗansu sunan su samudawa an turo annabi salihu haka kuma a gefe a samu wata aya ta ce babu wani adawa babu wani annabi salihu da aka tabbata tarihi babu wani annabi hudu babu wani annabi nuhu ba zai yiwu ba ba yadda za a yi ayoyi guda biyu su kunshi labari kuma su ci karo da juna ta yadda ɗaya ta tabbatar ɗaya ta kore ba zai yiwu ba in dai labari ne kaga kenan sai me sai hukunci dan qur'ani ya kunshi labari ya shafi hukunci kaga yi sallah yi zakka yi azumi hukunci ne a karka ta giya karka yi zina duk wannan ne hukunci ne amma akwai adawa akwai samudawa akwai ashabul kafi duk wannan menene labari ne to babu yadda ayoyi su su ci karo da juna alhalin duk kowace labari ta kusa don wannan na nuna ɗaya ya zama ƙarya ke wa huwa mustahilun fi akhbarillahi ta'ala wannan ko ba zai yi ba cikin zancen Allah cikin abin da Allah ke bada labari tunda Allah ce wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila wala yumkinu an yaqa ta'arudu baina ayatayn madluluhuma hukmi ko babu yanda za ayoyi guda biyu da suka kunshi hukunci su ma su ci karo da juna saboda mai li'anna al-akhirata minhuma nasikhatun lil-ula in har sun ci karo da juna to ta karshen zuwa ta shafe ta farko kenan ba za ta ci gaba da wanzuwa ba kowace ta tabbatar da abinta in dai hukunci ne an za ya zama nasu kul mansukh kenan sunna Allah ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha wa idza thabata an-nasakh idan ko har ya tabbata wannan shafe ta aka yi kana hukmul ula ghayr qa'im ta farko ta zama ba hukuncin ta baya nan kenan wala ma'arda lil-akhira bata ci karo da ta karshe ba kenan dan da shafe hukuncin ta aka yi آية تتي والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج سواء ذا إذا انتكب طويل شكرا ديا سواء آية تتي والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ذا إذا انتكب وتغدر كوانا بوما to kaga duk kowace hukunci ne ta tabbatar to sai mu kalli tarihi wacce ta riga zuwa a tarihi wacce da take ta idar shekara ta kaba ta shekara ita ta fara zuwa a tarihi wannan wata take wata wata da kwana goma ita ce ta karshe to kawai ta shafe wacce ba za mu ce sun ci karo ba sai dai mu ce wannan ta shafe waccan wannan idan ayoyin da sun kunshi ne hukunci amma idan ayoyi labarin sun kunsa ba ma yadda za a yi masu ci karo da juna ina fata an fahimta idan hukunci ne kuma ba za ka ce sun ci karo da juna ba sai dai ka ce ɗaya ta shafe ɗaya na'am
وقد ذكر العلماء yace idan kuma ka ga abin da yake kamar yayi kama da cin karo da juna a ganin idan ka fa hawal jam'a bainahuma yi kokarin hada su da juna ta yadda ba su ci karan ba fa illam yatabayyan laka in bai bayyana ba gare ka cewa to wannan fa ban san yadda zan yi hada su ba وجب عليك التوقف to sai ka taka birki wa takal al'amr ila alimi sai ka jingina ilimin zuwa ga wanda ya sani ka zo ka samu aya ta ce yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula law tasawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah haditha ba za su bude wa Allah kowanne zance ba za su bude wa Allah kowanne zance ba sai ka zo ka ci karo da wata ayar ta ce summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin kaga wannan ta nuna sun boye wancan ta ce ba za su boye ba wannan ta ce sun boye kada ka yadda za ka yi suka ce gaskiya ban sama a nasu ba na yadda duk zancen Allah ne wannan zancen Allah ne wannan zancen Allah ne na imani amma ban san ma'anarsa ba da haka sai ka je ka nemi wanda ya tsaya ka ilimi su idan ko kana da wani mataki na ilimi sai ka kalla wannan ta ce ba za a boye zance wannan kuma ta ce sun boye to sai ka dauka to ai kiyama yini ne mai tsawo kila ba za su boye ba a karan fari daga baya kuma suka boye ma'ana daga farko da aka tambaye su sun yi bayani aka kyale su aka jima aka sake tambayar sai ga ana tambayar waɗansu sai suka ga mummune sun je duk abin nan ana tambayar mummune sun yi aiki nagari sun tafi aljanna suka ce kun ga tun da dai sun yi bayanin imani da aiki nagari suka kuma mu je mu karya mu ce ba mu yi shirka ba imani muka yi da aiki nagari dan akai mu shine sai sai ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin ce me kuka fara da su za ku zo ku ce wallahi rabbina kaga a ce sun faɗi wancan a karan fari suka zo suka faɗi wannan a karo na biyu tunda yinin da tsawo yinin dan na iya karɓar faruwar haka ko ba haka ba kaga ba cin karo da juna bane ba to haka duk ayoyi da mutum zai samu sun ci karo da juna a ganin ido inda zai zai natsa zai samu ba su ci karo da juna ba illa iyaka in ya gano sai ya bayani in bai